wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine manzon wannan al'umma sai kake bi sai kake musaltawa to sai a ce kana ibada wa Allah wa minha daga cikin kuma du ma'anar ibada annal ibadatu ce wa lalle ita ibada ma'anaha ma'anarta at-tadhallul lillahi kaskantuwa ga Allah ka kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar kaskantar da kai ko shine duk abin da yake yi to zaka yi shine ka kaskantar da kanka domin in baka kaskantar da kanka ba to ba duk abin da Allah yake yi kenan zaka yi ba kenan zaka zamanto mai zaba zaka zamanto wani abin ba zaka yi shi ba ko ba zaka bi shi ba to baka zamanto mai kaskantar da kai ga Allah fahiya gayatu lillahi ta'ala shi ita ce matuƙar ƙasƙantuwa ga Allah maɗaukacin sarki ma'a gayatul hubbihi tare da kuma matuƙar san Allah ɗin subhanahu wa ta'ala kuma idan muka duba ko a rayuwar duniya ne wayannan abubuwa guda biyu su suke bautar da ɗan adam gayatul zulli su magayatul hubbi a samu matuƙar ƙasƙantuwa da kuma matuƙar so ga abin da kake ƙasƙantuwar da shi, to shi shi ne zai bautar da kai, in an ɗauki ma'anar bauta a istilahi. Saboda yanzu idan ka ɗauki misali fati, fatin siyasa, za ka samu wani misali saboda jam'iyyarsa ne yana matuƙar san jam'iyyarsa, to sai ya ƙasƙantar da kansa ga jam'iyyar. zai iya kowace wahala kuma ko da baya samu idan mutum yana son mace misali zaka ga gayatu bulli wani abun in yayi kai da ba kai ne a cikin al'amarin ba sai ka rinka mamakin sa inda yanzu wacce mutum yake so misali za ta ce masa ni kan da yanzu zan samu wanda zai samu mun leman tsami mana sai ka tashi neman leman tsami ka aika nan ka je nan ka je nan ka je nan ka je nan ka je nan wannan shi ake kira gayatul zulli kai matukar kaskantar da kanka ga ita me ya jawo ka kaskantar da kan naka kuma gayatul hubbi matukar soyayya to shi wayannan abubuwa guda biyu kuma dangane da Allah subhanahu wataala su suke daukan ma'anar ibada gayatul zulli lillahi matukar kaiwa matuƙa wurin ƙasƙantuwa ga Allah subhanahu wata'ala ma a gayatu hubbihi tare da kuma tsananin kansa shi Allah subhanahu wata'ala din wa ta'riful jami' amma ga mammiyar ma'ana kuma laha ga ita ibada huwa anna hal ibadatu ce lalle ita ibada annal ibadatu lalle ita ibada ismun jami' suna ne ga mamme li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda ga duk abinda Allah yana son sa kuma ya yarda da abun min al'aƙawali na maganganu wal a'amali da ayyuka al-zahirati wal batina ayyukan bayyane da ayyukan ɓoye maganganun bayyane da maganganun ɓoye in dai Allah yana son waɗannan maganganun ko Allah yana son waɗannan ayyukan kuma ya yarda da su to su ake kira ne al'ibadatu shi yasa a can yace maka ita ibada tana da ta'arifi masu yawa sannan kuma tana da tarifi gamamme guda ɗaya shi yasa bayan ya gaya maka guda biyu cikin ma'anoninta sai kuma yace maka wa tariful jami' gamammiyar ma'ana laha ga ita ibada huwa shine annal ibadata ita bauta ismun jami' suna ne gamamme li kulli ma yuhibbuhu Allah ga duk abin da Allah yake so wa yardahu kuma ya yarda da abin min al'aƙawali na maganganu wal a'amali da ayyuka al-zahirati wal batina kuma ayyukan bayyanannu da kuma ayyukan boyayyu kenan duk abin da Allah yake so to in ka yi shi bautar Allah ne duk abin da Allah yana son sa yarda da abin in ka yi shi bautar Allah ne kenan yanzu da kana tafiya akan titi sai ka ga wani abin da zai cutar da mutane sai ka ɗauke sai ka kawar to a lokacin me kake yi bauta kake ta Allah domin Allah yana san wannan abun kuma ya yarda da abun daka kar ka takaita bauta ka dauka sai ka ga mutum a masallaci ko ka ganshi yana azumi ko ko ka gan shi yana karatun alkur'ani ko ka gan shi yana kaza a'a in dai abu Allah yana so kuma abu Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi sai kake aikata shi to a lokacin da kake aikata shi kana bautar Allah ne subhanahu wa ta'ala wahiya kuma ita bauta munqasimatun ta karkasu alal qalb akwai bautar zuciya wal lisan akwai bautar da ake yin ta da harce wal jawarih akwai bautar da ake yin ta da gabbai fal khawf war raja'u tsoro da fata kaga wayannan wasu abubuwa ne wanda zaka kamar ba ayyuka ne su na gaba ba inda ake jin tsoro a zuci ne inda ake kuma fata ma a zuci ne alkhawf tsoro nau'i ne na ibada kenan tsoro akwai tsoro na al'ada akwai tsoro na ibada akwai tsoron da gamamman tsoro ne in ka yi shi ba suna ne ka bauta wa wani ba akwai tsoro wanda ba a yi wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala in kai wa wani ba Allah ba to ka haɗa Allah da wani a cikin bauta ka yi shirka yanzu idan aka ce ma misali mai bin ka bashi yana neman ka da ɗan sanda sai ka ce a'a to bari in ban nan kar mu haɗu ina tsoron mu haɗu ai tsoro ne wannan kuma ya halatta kuma wannan ba nau'i ne na bauta ba amma sai aka ce yanzu kai me yake ka musu da shi zai talauta ka sai ka ji tsoron saboda ka yi ce ku ce da shi zai talauta ka to wannan tsoron ibada ne domin talautawa ba aikin ɗan adam ba ne talautawa aiki ne na Allah ko kuma sai ka ji tsoron kar ya ɗora ma jinya ko ka ji tsoron kar ya hana ka warkewa dukkan wannan tsoron ba a yi wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala domin tasarrafin abin baya hannun ɗan adam yana hannun Allah ne haka kuma warraja'u fata akwai fatan da ba a yi sai a wurin Allah akwai kuma fatan da kana iya wani ɗan adam to wanda ba a yi wa wani sai Allah wanda ba a yi wa wani sai Allah in kai wa wani to nau'i ne na shirka ba ka da lafiya sai kana fatan lafiya to ba ka fatan wannan fatar a gurin kowa sai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko likita da yake duba ka ba za ka yi fatan lafiya a wurinsa ba, ko maganin da kake sha ba za ka yi fatan shi zai warkar da kai ba. In misali yanzu aka ce, ai likita wane ya zo aka ce, a tun da wane ya zo yanzu zai warke, to wannan ba daidai ba ne a shari'a. Domin wannan rajawu ɗin ba a yinsa a kowa sai a Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan aka ce, ai likitan da ake fatan ya zo ya duba shi ya zo sai aka ce a to alhamdulillah tunda ya zo insha Allah muna fatan za a samu sauki a wurin Allah to wannan fatar an mai da shi zuwa ga Allah kuma haka yake shi yasa tauhidi yana da matsala simple simple abu mutum sai ya ga kamar ba laifi bane kuma laifi ne ko da yanzu magani ne sai aka ce ai magani kaza yana aiki kaza aka yi ta nema ba a samu ba wani kuma ya tashi ya warke sai aka samo shi sai zo cim a an da kwantar da hankali tun da aka samu wannan maganin kawai ka warke ma a a fatar warkewa sai dai a yi ta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wal muhabbatu wat tawakkul kauna akwai irin kaunar da ake wa kowa da kowa akwai wacce ba a yi wa kowa sai Allah wat tawakkul haka kuma dogaro akwai dogaro da wani abu akwai kuma dogaran da ba a yi wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Yin buka shiga neman mulki, sai aka ce, ai yana da malami, ai tun da malamin sannan yana raye zai ci, kaga wannan dogaran ba a dogara ga wa ba, ba a dogara ga kowa ba kuma wajibi ne a dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala war ragbatu ar ragbatu war raja mutaradifani kalmomi ne da suke da eh, bature na cewa synonyms suna da kama da juna wurin ma'ana ar ragbatu shine fata shi ma kana kwaɗayi kwaɗayin wani abu amma ya zamanto wannan abin da kake kwaɗayin nasa a wurin Allah yake war rahbatu kana tsoro ar-rahbatu wal khawf suma mutaradifani dan haka ibadatun qalbiyatun wayannan dukkan su ibada ce ta ne ta zuciya amma wa tasbihu tasbihi fadar subhanallahi ko walhamdulillahi wa tahlil wa takbiru walhamdu wa shukri wa shukr bil lisani wal qalbi wa'annan kuma ibadatun lisaniyatun kalbiyatun su tasbihi da baki ake tahalili da baki ake takbiri da baki ake alhamdu shine godiya ta baki waskukuru shi kuma shukur ana yin sa ne da gabbai akwai bambanci tsakanin alhamd wa shukur dukkan su godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, amma ɗaya ana yin sa ne da gabbai. In misali yanzu Allah ya baka ni'ima ta dukiya kuɗi, sai kace alhamdulillahi. Misali a ce yanzu, kana tsammanin zuwan wani kuɗinka naira dubu ɗari. Kana zaune sai wani ya ce maka wanda kake tsammanin kuɗin sai ya kira ka ko sai ya zo sai ya ce kuɗin nan ga su naira dubu ɗari sai ka ce alhamdulillah kaga wannan ka yi alhamdu kuma shi ma yana da kyau kai itirafin godiya ga ubangijin da ya maka ni'ima to amma a shukur akan wa'annan kuɗin fa shine ka yi abin da Allah ɗin yake so da su in misali yanzu sai aka ce an ba shi kuɗin nasa dubu ɗari sai kuma aka samu sai ka je kai zina da kuɗin to ba a samu ashukuru ba baka gode wa Allah ba inda ka gode mar ba za ka yi abin da kuma baya so da kuɗin ba to ba a samu ashukuru ba amma misali da aka baka dubu ɗari sai ka je ka sai masara ko ka sai shinkafa ko ka sai wani abu sai ka kai gida da kai da iyalanka ku ci ko sai ka cire wani abu ka ce ga wannan a sayi mayi a generation masallaci ko sai ka cire kuɗinka sai ka ce ga wannan a biya wa yara marayu kuɗin makaranta ko ga wannan a sa alayyar marayu ko ga wannan a yi kaza na addini ko ga wannan a sai tsintsiya a masallaci to wannan ya zama ashukuru ka gode wa Allah shi yasa ya ce maka walham wa shukur wa alhamdu wa shukur ana yin sa bil lisan wal qalb sai ta maka to duk wa'annan dinnan kuma ibadatun idan ka hada wa'ancan abin da ya shafi kamar alkhawf war raja wal muhabbatu wat tawakkul war ragabatu war rahba dukkan su nan kuma ka zo a tasbihu wat tahlil wat takbir wal hamd was shukr to sai ka ce gaba ɗin su wa'annan ibadatul lisaniyatun qalbiyya ibadoji ne wanda ana yin su da ne da harshe kuma ana yin su da zuciya amma idan ka zo was salatu sallah was zakatu da zakka والحج ده حج والجهاد ده جهادي wannan kuma ibadatun badaniyatun qalbiyatun ibada ce wanda ana yin ta da jiki kuma ana yin ta da me zuciya abin da yake gudanar da bautar gangar jiki ne bun da yake control din bautar a samu ladanta ko a rasa shi zuciya ne in ka zo kana sallah ibada biyu kake yi kana yin badaniya har harakat din da kake yi amma kuma akwai kalbiya shine dan wa kake yin sallah kana yin ta ne dan wani ya gani ko kana yin ta ne dan a ce kana yi ko kana yi ne dan neman sakamako a wurin ubangijin da ya halice ka to in kana yin ta dan Allah dan neman sakamako a wurin Allah to kaga ibada kana yi ta cikin zuciya sannan kuma ga gabanka suna juyawa ila ghairi zalika zuwa wani waɗannan min anwa'il ibadati nau'o'in ibada التي تجري waɗanda suke gudana alal qalb akan zuciya wal lisan da harce wal jawahi da gabe wa hiya kathiratu irin nau'o'in bauta waɗanda suke gudana ko dai akan harce ko akan zuciya ko akan gabbai wa hiya kathiratun suna da yawa in ka zo kana karanta alqur'ani ibada ce lisaniyatun qalbiyatun ko karatun da kake harshe ne yake amma kuma gurin control din za a samu lada ko za a rasa a zuciya yake shine danwa kake yi an gane yawwa sai ce maka wal ibadatu ita kuma ibadan nan bautan nan da muke ji hiya allati khalaqa Allahu al-khalqa min ajaliha ita ce wacce Allah ya halitta halitta dan ita Allah ya halitta halitta ne dan bautarsa Allah bai halitta halitta hamalan kawai dan su zauna ba a'a ubangiji ya halitta halitta ne dan su bauta mar qala ta'ala Allah madaukake ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqatul jinna ban halacci jinsi na dan adam ba na mutna aljani ba wal insa da jinsi na mutane la liya'budun sai dan su bauta mun a illa liyawhidun sai dan su kade ta ne da bauta shi yasa ma Allah ce ma uridu minhum min rizqin bana bukatar wani arziki ma'ana ba lada nake nema su bani ba ma uridu an yut'imun kuma ba ina bukatar ko su ciyar da ni inna Allah lalle Allah huwar razzaqu shine mai azurtawa ma da aka barantana ma ya rini arziki a wurin wani a'a azurtawar kansa ubangiji shine mai zul quwwati ma'abocin karfi almatin kuma karfin da baya tsinkewa karfin da yake tabbatacce wanda baya tsinkewa fa akhbara domin karfin wani abin da aka kira karfin ubangiji almatin shi baya karewa baya tsinkewa dukkan wani mai karfi ba shi ba ƙarfinsa yana iya zama wataran babu shi kana iya samun mutum ma'abocin ƙarfi misali a ce wannan mutumin kamar yadda na faɗa wata rana a ce ƙarfa ne shi kaɗai yake ɗaukan buhu sai ya ɗora a kansa to ƙarfinsa ba matinun ba ne za a wayi gari wata rana yana da rai ba ba shi da rai ba amma in kai wasa butar sallah butar alwala sai ka ɗagawa babu ƙarfin za a wayi gari a ce wannan mai iko ne na hukuma yana da ƙarfi na gwamna ko ƙarfi na ciyaman wata rana sai a wayi gari sai ya zo garin nan ya fita 5% ɗin garin nan ba san ya zo ba kai in kai wasa 2% ma ba san ya zo ba wata rana ina ofis ɗinmu na hizba da daɗewa fa amma dai ya kai shekara ashirin ko ma over 20 years sai aka ce tsohon shugaban ƙasa IBB ya je haɗeja wani abu da ya je haɗeja daga haɗeja sai ce zai shigo azare zai gana da Aminu Sadiq zai gana da Aminu Sadiq zo nan kofar gidan Aminu Sadiq sai da suka haɗa ma ya fito mutane ake ɗan iya nan gurin ne ma ake cewa baban gidan ne sai in zo gidan Aminu Sadiq ya zo ya fita a garin kai wannan kan bai kai ka ce tufasan na garin masu sani ba babu to ka karfinsa ba matinun bane to shi Allah shi yasa ake kiransa zulquwa almatin ƙarfinsa ba lokacin da yake karewa ko yake yankewa ko kuma za a ce babu shi babu shi matinun ne ƙarfinsa kowane lokaci cutar da'iman yana nan fa akbara subhanahu da haka sai Allah madaukake ba da labari anna al-hikmata min khalqil jinni wal ins lalle hikima ta halittar aljani da mutum iya qiyamuhum bi ibadatillah shine su tsaya da bautar Allah wallahu Allah kuma kar ka ji an ce ubangiji ya halicci mutum da aljan don su bauta mar ka ɗauka bautar tana da amfani a wurin Allah a'a wallahu shi Allah ganiyun an ibadatihi wadatacce ne daga bautar tasu bautar tasu ba ta ƙara mar komai wa inna ma hum lalle su mutanen da aljanun su ne almuhtajuna ilaiha su ne suke da buƙatuwa zuwa gare ta me yasa suke da buƙatuwa zuwa ga bautawa Allah lifaqarihim ila Allah ta'ala saboda bukatuwar su zuwa ga Allah kullum bayi su suke da bukata zuwa ga Allah yanzu ga damuna ta zo muna da bukatar ruwa kuma ba iya ruwan muke da bukata ba ruwan ma muna da bukatar mai albarka muna neman kariya daga iska muna neman kariya daga ruwan muna neman kariya daga annoba muna neman kariya daga afat da suke damun tsirrai duka muna neman kariya daga gare su to ubangiji fa yadda muke neman ruwan nan yanzu ko yadda muke neman kariya daga iska ai mu ruwan yana da amfani a gare mu iskar in ta zo tana da cutarwa a gare mu kana ganin haka sallar magaribar ka take ga Allah tana da amfani irin amfanin da kake da bukata a wurinsa babu magaribar da kai ba ta amfanar Allah da komai in ka ƙi kuma ba za ta rage shi ba wa yake da bukata zuwa gare ta kai ne kai ɗin kai kake da bukata zuwa gare ta ba ta da bukata yanzu misali ne a ce kana da mota ko sai za ka tafi bauchi sai aka ce a sa mata juye a sa mata mai da ita da kaiwa yake da bukatar wannan juyen da wannan man eh kai ne ba ba fa kai kake amma wa aka sawa wa amma wa yake da bukatar juyen da man kai ne kika ta okay mota to shikenan ki je ki rona ba juye ki je ki rona ba mai to me damuwar ta eh zai zauna ba ruwa boci zai zauna ko ba mota kenan ubangiji ba shi da bukatuwa zuwa ga bautarka amma kai kana da bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa ubangiji Allah malam yace wallahu ganiyun an ibadatihi kar shi yasa ba a san in kana bauta ka dauka idan kana bauta kana jin kana yi wa Allah wani abu a'a hasali ma malama suna ganin wannan yana daga cikin wani nau'i na al'ujub ka rinka jin kai me yi ne kai me yin nan ba kowa kake yi ba kanka kake yi wa wa inna ma hum lalle su mutane da aljanu sune almuhtajuna ilaiha sune suke da bukatuwa zuwa ga bautar li faqarihim ila Allah saboda bukatunsu zuwa ga Allah fa ya'budunahu sai su bauta masa ala wafqi shari'atihi a bisa abin da ya dace da shari'arsa kuma ko za su bauta mar ɗin kenan ba za su bauta mar da su ba ba za su bauta mar da abin da su suke so ba suna bauta mar da abin da ya dace da shari'ar sa ne faman aba wanda ya ki an yi abu da Allah ya bauta wa Allah fa huwa mustakbir to wannan shine mai girman kai wa man abadahu mu saurari wannan wayannan guraren wanda yake bauta wa Allah fa huwa mustakbir wannan ana kiransa mai girman kai gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man abadahu wanda kuma ya bauta wa Allah ɗin, wa abada ma'ahu gairuhu sai kuma ya bauta wa wani tare da Allah, yana yin bautar Allah ɗin, amma yana bautar wani fahuwa mushrikun. Wannan shine mai tarayya da Allah. Da karka ɗaukar mushriki wanda baya bautar Allah ne, a abin da ake kira tarayyar kenan ga Allah. Ya bauta wa Allah ya bauta wa wani. kana karban dokoki na Allah kana karban dokoki na wani dokokin nan ka gane kana karɓar su ko baka gane ba domin tunda mu karanta at-tashri'u a baya ya kamata yanzu kowa a ce ya gane me ake kira at-tashri' tunda ba mai tashri'i sai Allah in wani yayi tashri'i ayyan kana ko ya ya kasance kai yadda da tashri'in da yayi to fa tilka ibadatu kana bautar sa kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a karatun da mu karanta rana ita yau ya gaya wa Adi bin Hatim cewar ku kuna bautawa malamanku na Yahudu da Nasara yace ya Rasulullahi ba ma bauta musu sai manzo Allah ya musa ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta sai kuma ku yadda ku halatta sai sai suna yi ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta sai ku yadda kuma ku haramta yace eh suna yace tafiyar kai ibadatu to in ka dubi yau kuma abubuwan da ke cikin mutane wasu da sunan musulunci ma irin waɗannan abubuwan ne wani ya shar'anta wani abu babu hannun Allah babu hannun manzan Allah amma kai ka yarda kana yi ko kuma ya halatta ma abin da Allah bai halatta ba ko kuma ya haramta ma abin da shi kuma ubangijin ya halatta to da haka sai ce duk wanda ya bauta wa Allah kuma ya bauta wa wani ba Allah ba fa huwa mushrikun wa man abadahu wanda kuma duk ya bauta wa Allah wahdahu shi kadai amma da ya tashi bautarsa sai ya bauta wa Allah bi ghairi ma shar'a da abin da ba Allah ne ya shar'anta ba fa huwa mubtadi'un to shi kuma ya zama dan bid'a an gane da Allah ka nufa da bautar baka nufi kowa ba amma kuma Allah ba shi ya shar'anta bautar ba to huwa fa huwa mubtadi'un mutum ya zama dan me ya zama dan bid'a wa man abadahu wanda ya bauta wa Allah wahdahu shi kadai bima shar'a da abin da Allah shi ya shar'anta فهو المؤمن الموحد to wannan shine mumini mai kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin mai a cikin bauta al-ibadatu ita bauta laha anwa'un kathiratun tana da nau'o'i da yawa fahiya ita bauta tasmulu kullu anwa'i da'ati ta tattaro dukkan wani nau'i na yi wa Allah da'a az-zahiratu na bayyananne ne alal lisani wanda ake da harce wal jawarih ko kuma wanda ake yi da gabbai was-sadiratu anil qalbi ko kuma wanda yake bubbugowa ne yake fitowa daga zuciya ka zikiri kamar zikirin Allah wa tasbihu da tasbihi wa tahlilu da tahlili wa tilawatul qur'ani da karatun alqur'ani was salatu da sallah was zakatu da zakka was siyamu da azumi wal hajju da hajji wal jihadu da jihadi wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa wan nahyi anil munkar da hani akan mummuna wal ihsanu da kyautatawa ila al aqarib zuwa ga makusanta yan uwa wal yatama da marayu wal masakini da miskinai wa bil sabili da dan tafarki dukkan waɗannan nau'i ne na bautar Allah. Waka zalika, haka kuma hubbin lahi san Allah wa rasulihi da manzansa, wa kashiyatin lahi, haka kuma tsoron Allah, wal inabatu ilaihi da mayar al'amari zuwa gare shi, ma'ana in abu ya faru, komawa zuwa ga Allah, shi ma duka wannan nau'i ne na ibada. Wa ikhlasu dini lahu, tsarkake addini gare shi, shi ma nau'i ne na ibada, wa sabaru li hukumihi, haƙuri ga hukuncin da Allah ya yi, shi ma nau'i ne na ibada war rida bi qaba'ihi yarda da abin da Allah ya hukunta shi ma nau'i ne na ibada wa tawakkulu alaihi dogaro gare shi war raja'u li rahmatihi fatan rahmatsa wal khawfu min azabihi tsoron azabarsa dukka fa hiya shamilatun li kulli tasarrufatil mu'min kai bauta dai sai malam ya takaita maka ita ta tattari dukkan tasarrufat na mai imani iza nawa biha in yayi niyya da wannan tasarrufin alqurbatu aw ma ya'inu alaiha in yayi niyyar neman kusanci ne ga Allah ko kuma abin da zai taimaka a samu kusanci zuwa ga Allah to kawai ya zama bauta in yanzu misali sai kai wani abu da niyyar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu misali sai aka ce idan an je kwanciya ana karanta mu'awuzat qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falak da qul huwallahu ahad a shafa a jiki kamar yadda manzon Allah ya ce su waɗannan din in an yi su suna ba da kariya ko da karanta ayatul kursi inda kwanta yana ba da kariya ga ɗan adam to da ka je kwanciya sai ka karanta ta da neman kariya a wurin Allah to a lokacin da kake karantawa bayan kariyar da zaka samu to kuma bauta kake wa Allah subhanahu wata'ala sai ce kai hatta al'adatu har ma al'ada abu na al'ada wannan guri shine ke da buƙatar fahimta mai ƙarfi hatta al'ada hatta abubuwa na na al'ada wanda ba na ibada bane a al'adance ne ake yin kaza da kaza amma idza qasada biha taqwa idan me yi sai yayi annan abin da nufin taqwa da nufin karfafuwa ala ta'ati akan da'a kan naumi na misali bacci ai bacci abu ne na al'ada baya cikin ibada domin bacci da musulmi da wanda ba musulmi ba ai duk suna yi misali shi bacci in an ce al'ada ba ina nufin al'ada irin wai a ce ta jahiliya ko abin da mutane a abin da ake yin sa'adatan yanzu kamar sa kaya ai al'adatan ne to annau bacci idan ka yi shi da nufin ya ƙara ma taƙawa ko kuma ya ƙara ma yin da'a ga Allah to lokacin da ka kwanta kake yin baccin a wurin Allah fa huwa ibadatu yanzu misali sai aka ce Ramadan ne ko kuma kace a a yau din nan ina so in tashi cikin dare ba wai kana gaya wani ba kai da kanka sai ka ce yau din nan ina so in tashi cikin dare na yi salloli na karanta alkur'ani ana sallar isha sai ka ce bari in kwanta da wuri dan wannan baccin in farka ya samu to kaga wannan baccin ada kake yi amma kuma manufarsa shine me ya taimaka ma wurin me wurin yiwo Allah subhanahu wata'ala wa da'a to ba sai an bobotar ba hatta wannan baccin da ke a wurin Allah yanzu huwa ibadatul law Allah madaukakin sarki zai baka lada a kansa to kaga haka ma saboda shi mai ilimi in yana bacci ma shedan yana tsoron sa shi kuwa jahili yana cikin ibada ma shedan yana ganin sa kamar biskit wal akal wa shurb haka ma ci da sha in kai su duk da wata manufa in kai su da wata manufa wal bai'u wa shira saye da sayarwa wayannan duka su ma kamar ada ne na saya ko in sayar amma idan ka sa manufar yanzu misali sai aka ce ah yanzu lokacin nan masara tana kaiwa dubu ɗaya da ɗari biyar sai ka ce to bari in sa manufar in sai da ita dubu ɗaya da ɗari biyu don in sauƙaƙa wa mutane to ko ibadatu bauta kake wa Allah wannan manufar da ka sa wannan ragin da kake yi ubangiji Allah subhanahu wataala zai me zai baka lada to shi yasa ce wal akal wa sharbi wal bai'i wa shira wa talabir rizqi haka neman arziki ma wan nikah da aure fa inna hadhihi al'adat wa'annan abubuwa na al'ada ma'an niyyatu salihah tare da niyya mai kyau tasiru ibadat tana iya zama bauta a wurin Allah yusabu alaiha da Allah zai bada lada a kanta walaysat al'ibadatu walaysat al'ibada dan haka ibada bata zamanto ba qasiratun takaitacciya ala sha'air ma'rufa akan ayyukan addini wa'anda suke sanannu ce sallah zakka azumi wai'a kar ka takaita ibada akan wannan kar ka takaita ibada akan wannan kage yanzu ka je misali yanzu koyon sana'a shi ma ada ne ko ada ne to amma misali yanzu in ka ce sai ka ce a bani ƴaƴan musulmi in koya musu sana'a don in sun girma su riƙe kansu kuma su taimaki addinin Allah a fara ibadatu manufar niyyar yanzu mai kyau ce ko niyyar kyakkyawa ce as-saliha mutum da niyyar mai kyau ce as-saliha to wannan din ma ibada ce ga Allah subhanahu wataala daka al-ibadatu tawqifiyya al-fasl al-khamis ko fasali na biyar shi wannan fasali na biyar wannan fasali na biyar ɗin da ya kamata in kai shi darasi na gaba saboda wanda bari in fara shi sai ce maka alfaslul khani fasali na biyar a cikin fasali na biyar sai malam ya ce zai yi bayani ne sai bayani mafahima wasu fahimce-fahimce khati'atin na kuskure fi tahdidil ibadati waran iyakance ibada mutane suna da fahimce-fahimce wayanda suke kuma wayannan fahimce-fahimcen dangane da abin da ya shafi ibada kurakure ne kurakure ne sai ce maka al'ibadatu tauqifiyya na farko dai zai yi magana kan ibada ka sani ita ita tauqifiyya ce ma'ana ita ibada saboda an ce tauƙifiya ce to sai mutane kuma suka yi wannan kalmar na san dai duk tunda muka fara karatun tauhidi in an ce abu tauƙifi mun san me yake abin da daga Allah haka ya zo baya buƙatar ƙarin canji ko kwaskwarima ko ma neman dalili yanzu misali in an ce me yasa ake yin asuba raka'a biyu me zaka ce ko wani dalili ne a ta ce tauqifi ne haka ta zo daga Allah to me yasa ake yin azhar a bayyan arboye kuma ake yin magariba a bayyane tauƙifi ne an gane so in an ce abu tauƙifi shine abin da haka ya zo kuma baya buƙatar canji ko kuskurima to wannan maganar kenan in an ce ibada tauƙifiya ce to ita ma kenan ana nufin kamar haka ta zo daga wurin wa to ba ta buƙatar canji ko kuskurima to wannan kalmar tauƙifiya ɗin mutane sun mata kuma ɗan wato mana mutane suna da kuskuren fahimta a kanta ta wani ɓangare dangane da abin da ya shafi ibada. Yanzu sai muka zo muka ce annau bacci ibadatun ibada ce in an yi shi da niyya mai kyau da neman sakamako a wurin Allah saboda ka yi shi ne da niyya kyakkyawa zai ƙara ma ƙarfi ko kusanci zuwa ga wani aiki na ɗa'a. Sai aka ce to wannan baucin shi ɗin fahuwa ibadatun to wani sai ce maka ta ya zai zama ibada bayan ibada tauqifiyya ce to shi baccin ya aka ce a yi shi kaza kaza kaza to akwai ka akwai kurakurai da mutane ya kamata su fahimta shine malai yake maka wannan magana sannan na biyu tunda ibada kuma tauqifiyya ce to ba wanda yake shar'anta ta saiwa sai Allah bi ma'ana ma'ana annahu cewar ita ibada la yushra'u shay'un ba wanda yake shar'anta wani abu minha daga cikin ita ibada illa bi dalilin sai akwai wani dalili min alkitabi was sunna daga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan in an ce wannan abin ibada ne to baya zama shari'a sai akwai dalili daga littafin Allah sai akwai dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man lam yusra duk to abin da littafin Allah bai shar'anta shi ba sunnar manzon Allah bata shar'anta shi ba yu'tabaru bid'atun mardudatun to ana fassara shi ana ɗaukan sa a matsayin bid'a ce abu mayarwa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi mai tsira da amincin Allah ya ce, Man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki, kowane iri ne, laisa alaihi amruna, amma babu umarninmu a ciki, ba mu muka ce ai ba, ba wani umarni da ya zo daga Allah, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun to an mero mai shi, muttafiqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito. Ai mardudun alaihi amalahu, an mayar masa aikinsa a gare shi la yuqbalu minhu ba za a karba masa ba bal ya simu alaihi zai yi ma zunubi a kansa ba wai iya ba za a karba ba a'a zai ma yi zunubi da aikata wannan abu li'annahu domin ma'siyatun laysa da'atu abin da yake yin saban Allah ne ba da'a bane me ya dawo to ba da'a bane shi ba Allah ne ya kar'anta ba ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ba wannan kuma shine abin da mutane da yawa suka kasa ganewa suka kasa fahimta in an zo ana bauta ba a duba yawan waɗanda suke yin ta ba a duba dukiyar da ake kashewa kafin a yi ta ba a duba lokacin da ake yin ta ba a duba suwaye masu yi shekarunsu ko ƙarancinsu maza ne ko mata talakawa ne ko masu arziki masu yawa ne ko kaɗan ana duba wa ya shar'anta man shari Allahu wa rasuluhu to in dai Allahu wa rasuluhu ne to bauta ce man shari wa ya shar'anta ghairullahi wa rasulihi ba Allah ne da manzansa ba fa hiya bid'atu in ku ta zama bid'a fa hiya mardudatu abun mayarwa ce ba abun karba ba ce kuma ba a duba can abin ce a'a to yanzu kaza yanzu a ce kaza abin da ake nufi takri'i kuma shine Allah ne ya sar'anta in za a yi kaza a yi kaza to ko da Allah ya shar'anta abin a wani guri ba ya kamata mu gane in ana magana shar'antawa shar'antawa to ana nufin idan da nan. Yanzu misali, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya shar'anta masu imani hasali ma annabi yace abdul zikri la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir huwa abdul zikr shine yafi ma kowane zikirin Allah lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to amma in an ji an samu guri yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce in za a samu cin a kabari sai a ce bismillahi shi annabi yana raye in za a sa mutum a kabari in an ɗauko sai a ce bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bismillahi da sunan Allah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da annabi yana raye har ya koma zuwa ga Allah abin da ya shar'an Allah ya shar'anta annabi ya shar'antar al'ummata in za ku sa mutum a kabari ku ce bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to da za a zo sa mutum a kabari masalan sai aka ce la ilaha illallah to la ilaha illallah tana da mai tana da kyau amma man alladhi shara'aha waye ya shar'anta faɗarta in za a sa mutum a kabari to ba haka manzon Allah ya shar'anta ba ba haka Allah ya shar'anta ba in mutum ya faɗe ta a wannan bugiran to ya faɗi abin da ba haka aka shar'anta ba mun gane ba haka aka shar'anta ba ai da zare ake dinki ko amma kuma akwai zaren da in an sa ma a riga sai a ce zaren ai bai dace da rigar ba ko ka kai yadinka sai mutum ya je nemo wani kuma zare wanda in daga nesa ma zaka wuce ma za a ganka sai ce sai ka ce ya kaman dinki da wannan zaren sai ce ma ai da tololi da zare suke dinki Allah subhanahu wataala in ya tar'anta abu da manzansa yanzu in ka bar shiga masallaci ba wanda ya ce maka ce assalamu alaikum ba a shar'anta ma cewar mai ba ko in ka shiga gida ba sai ka ce assalamu alaikum ko in ka shiga masallaci ba sai ka ce bismillahi ko wa billahi Allahumma ftah li abwaab rahmah amma ka shiga masallaci ka ce assalamu alaikum sai ka ce ya haka sai ka ce a ba shiga bai wa sallama ce sallama haramun ne ta ce ma sallama ba haram ba ne amma ba ita aka shar'anta a me ba a wannan bugiran ba to da zaka je shiga ban daki ba da wannan din bismillah da wancan din kaga kuma dan ban daki ba ina bane ba masallaci bane ban daki ba me bane ba gida bane to amma a ban daki ma da bismillah ake shiga amma kuma shigar da ake wa banɗaki da bismillahi ba irin ta ake wa masallaci ba shi masallaci ana shiga sa ana cewa mai bismillahi banɗaki kuma a waje ake faɗan mai ɗin bismillahi kuma in zaka shiga banɗaki ba za ka ce assalamu alaikum ba to abin da ake nufi da attashire shine yadda ya shar'anta abun da ya shar'anta da yadda ya shar'anta aka za'a yi in kai ba yadda aka shar'anta ba to sai a ce kayi abin da za a mayar maka shi kuma a lokacin mai sabo ma kake ba mai neman lada ba summa innal manhajus salim lalle tsari wanda yake kubutacce fi ada'il ibadati wurin bada ibadodi al mashru'atu wanda aka shar'anta huwa al i'tidalu shine ka zamanto matsakaici baina tasahuli wat takasul wannan kuma yana maka magana yanzu manhaj wurin ba da bauta in za ka ba da bauta in za ka yi ta ma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kar'anta to ita ibada ana ba da ita ne baina tasahuli wa takasuli kar ka zamanto mai sakaci kar ka zamanto mai kasala ka zamanto mu'tadil wa bainat tashaddud wal gulu kar ka zamanto mai tsanantawa kar ka zamanto ko mai zurfafawa kai shi matsakaici qala ta'ala Allah madaukake ce da nabihi sallallahu alaihi wa sallam da annabi mai ce tsira da aminci Allah ce fastaqim ka tsayu ta yaya za ka tsayu akan ibada kama umirta kama yadda aka umarce ka ka tsayu kamar a ce fa'amal aikata yadda aka umarce ka faɗi yadda aka umarce ka to fastaqim ta yi shimulin dukkan abubuwa in za ka yi ayyuka na addini na zuciya ne na gabbai ne na jiki ne fasaƙin tsayu aikata kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka kuma in ka ba kai ɗaya ba wanda ya bi ka ma cikin karantarwa ka shine wa man taba ma'aka wanda ya tuba tare da kai annabi ba tuwa ba ana nufin wa man taba'aka minal mu'minina da duk wanda ya bi ka cikin imani shi ma haka zai tsayu kamar yadda aka umarce ka wala tatghaw karka shi shigi karka shi shigi cikin yin abu aikata abin da zaka aikata din karka zamanto mai shishigi fa hadhihi al-ayatul karima to wannan aya mai daraja anan dan tashi saboda sai ta iso nan kuma akwai bukatar To ina fatan abinda muka karanta yau muka ɗan koma saboda shi wannan karatun da muke yi ba wai mafi girman wannan karatun in ba wanda zai je abinda ake bukata shine understanding just understand ka gane me ake nufi kaga yau mun yi magana akan abin da ya shafi al'ibadatu ibada yanzu ba wani wanda zai tafi ya je takaita ta akan kawai iya abubuwan da yake gani ka salatu wa zakat wa saumu wa kaza wa kaza a ita ibada shumulin ta ya wuce duk inda mutum yake nufi matukar abin da zaka yin Allah ne da manzon su cikin sun halatta shi kuma ko da abu ne na al'ada sai ka yi shi da nufin niyya as-saliha akan ya taimake ka akan yi wa Allah da'a shi ma fatilka ibadatu lillahi azza wa jalla sannan mun zo mun karanta at-tashri'u a shar'antawa kamar yadda yake magana tauqifiyya ce in an ce tauqifiyya ibada shine mai kai yadda aka ce kage yanzu a tsarin ibada sai aka ce amma fir ruku'i a falla a ruku'i me ake yi kaga ta'zimin rabu ko girmama Allah ake yi amma fil sujudi shi kuma kana iya kana iya roƙo ma kana iya addu'a a cikin me a cikin sujjada kana iya roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin sujjada amma a cikin ruku'i fa a ta'zimur rabb subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka girmama Allah subhanahu wata'ala ake so to in yanzu misali sai kai ruku'i sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka saba wa yadda ibadar take ka saba wa yadda aka shar'anta amma in ka shiga sujjada sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kai me daidai ne ba ba mai tuhumar ka ba mai cewa ba kai daidai ba domin roƙo kai ga Allah subhanahu wataala kuma an yadda a cikin sujjada ka roƙi Allah subhanahu wataala so in an ce ibada tauqifiyya shine kayi ta yadda Allah ya ce ai yadda manzon Allah ya karanta sannan ya zamanto karantawar na Allah ne subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma anta al-haqqu wa dika al-haqqu la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil